محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعن ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب صل العالمين على محمد يا ربنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا سندس واستبرق وتجين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسن مرتفقا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا Allah ya faɗi halin mutanen da kirki yana cewa ba zai tozarta aikinsu ba sai aka faɗi sifansu أولئك ومن كان لهم جنات عدن الجنة الزمايا تبت قليل تجري من تحتهم الأنهار والنقو لما تقولانا كنكشن سامجازي وتروق وهم فعلونا أنا يمتعلوا بها أكين جدا الجنة من أساور نمونة من لتنهيل جمع أسورة جمع إننا أساور جمع أسورة ga amratin jam'u siwanin wato irin abubuwan hannu abin hannu da ake sa mata suke sawa to nasu min zabin na dinari wa yalmasuna siyaban suna daura tufafi kuluran kore kore libas ahli jannati irin tufafi yan aljanna kenan min sundusin daga alhariri sirri a sundus mara kamar dibali abin da ke sirri daga alhariri alhadin wanda ke sai wato alhadin wanda bai da kauri ana kiran shi sulmul wa istabra haka nan kuma shi ma alhadin ne algarin mai kauri yuqalu ana kiran sa istabra muttaqina fiha suna kwance irin kwanciyan masu mulki a cikin gide fiha a cikin da alal arayiki bisa gadaje idan mulki ya yi mulki an wata hawa kujera sai dai garo wala yana nan aljanna ba a maganin gaggulera sai dai gano ganin da kuma da ko ina akwai mutane amma jamwari kadin shi a ne ya yana da bambanci da sare sare da gado to ganin da aka kewaye shi da lullulan labule aka yi mashi kawa shine a rage jamwari kadin wangon sare shine gado fil hajjalati a cikin labule wanda ba shi labarin ba a kiran shi hajara illa idza kana sariran bi hajari ne masawa ma dalla sakayya da Allah ya bawansa wa huwa jannatu shine aljanna wa hasana tayyibun mutabaqa wurin kailula wanda mutum zai huta
واضرب لهم مثلا رجلين لئلا لهديهما جنتين من أعناب وأخذناهما بنخل وجعلنا بينهما درقا كلتا جنتين هاتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا
نعم وضرب الله واضرب لهم مثلا كبك مثال كريسو للكفار والمؤمنين كافرين المؤمنين كابن سلمة kamar wani da ake ce masa ibn salma da dan uwansa na ij'al lahum masalan sanya musu misali rajulaini mazaje biyu ne ja'alna li ahadihima jannatayn muka ba ɗaya daga cikin mazajen nan biyu gonaki biyu wata mutane min anadin na ilimi wa qabla ma muka kewaye su da nakalin da dabilu وجعلنا بينهما زرعا مكسن شوكا لكان الذين ندى إليهم يقتال فيه ولا يكن من شأنه كلتا الجنتين أعدت تبكا وأنه ونكيف لا يون ندبي والذين في آتت أخرها كاكا وأبن شنتا يده كما تقومي لغتي يا من جوعين مرة ولم تظلم تنقص منه شيئا بتسوي كومي وفجرنا خلالها ما نهر مكتشيد ورمى ذكير يجري رمضان بينهما لكانته وكان له مع الجنتين ثمر ينا da kuma ƴaƴan itace daga waɗannan gonaki biyu wa qala li sahibi yace ma abokin sa mu'mini shi kafirin wa huwa yuhayiru yana fari da shi lokacin da ya shiga gonar mu'mini da bin sa a baya sai yana ce masa ana aksaru min kamala ni na fi ka yawan dukiya wa antu nafaran na fi ka buwaye jama'a
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أنا ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاربه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويت رجلا
ودخل جنته يشق قونا شي كافرين sahibihi da abokinsa ya tufi bihi bihi ma yana kewayawa da shi wai yana gwada masa shi ma a yayin itace na shi kaga wannan yana bin nawa ne wannan dabinon nawa ne wannan kaza nawa ne ga ruwa da biya alhali wa huwa zalimun li nafsi shi ne zalintar sa kan ne in kansa ne bil kubri da kafirci sai na ce mu'minin nan ba azunnu an tafi da hadhihi abada ba da zaton wannan abin za ta halaka za a rasa ta abada wannan dalilu da ka san ne wannan da ya wuce talauci wannan na wani wannan na wani wato yana wawo yana wawaitar da shi dan uwansa mumin yana gaya masa kuma ma kamar yadda kai kake imani cewa za a je gidan lahira ne dai wannan abun da kai gani ba za a rasa ba har abada kuma za a kiyamun ma ma azun qa'imatan ma azun sa'ata qa'imatan ba na da san sa'ar kiyama za ta tsaya wala yawzu bi rabbi idan ma an ta tsaya din in an mai da ni zuwa wajen ubangiji na a lahira Allah da alika misaliya wanka la ajidan na khairan minha wallahi zan samu bibici daga wannan mun galaba mu koma yana gaya ma dan uwansa mumini da ya gaba da komi قال له سعيد sahibin sa abokin sa mumini yana ce masa wa wala hawlu yana amsa masa magana a kafar da bin ladhi khalaqaka min turabi yanzu ka mutunce ka kafirce ma ubangijin da ya halice ka daga kasa domin ni anna adama babanka daga adam ne da turabi ne kasa kuma mun fatin sannan bayan yayi babanka daga kasa annabi adam ya zo ya samar da kai daga maniyi ثم سواك سنن يديك ذاك عجلك وسيرك يميت كي رجلا مدن لكن لكنه الله ربي ولا أشرك بربي هذا ولولا إذ لكت سنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن شرعي على أكل منك مالا وولدا وأسير بها أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حجبانا من السماء فتصبح شهيدا غدقا
لكني لكني لكننا أماني هو عيشان الله ربي الذي أبنينا ولا أشرك بربي أحدا بعد تار متنزيل أبنينا أي فإن وأن الكلمة هي كما تكفتها لولا إذ دخلت جنتك me yasa lokacin da ka zo gonanka ya ƙayatar da kai kasancewa Allah ya baka kulta ka ce ma sha Allahu abinda Allah ya so la quwwata babu ƙarfi illa billahi sai da mun Allah wato dan uwansa mu'mini ya shirye da shi zuwa abinda ya zo ya zama mafi alkhairi fiye da kafirci ya ce ma sha Allah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka ba shi alkhairi ko iyali ko kuɗi ya faɗa lokacin samun alkhairi ma sha Allah la quwwata illa billah ba zai taba ganin abinci a cikin sa ba don haka ce a imam malik a kofar gidansa abin da ya rubuta kenan ma sha Allah la quwwata illa billah in tara ne wato don ka gani ana kallumin kamalin na fi ka karancin dukiya idan aita ni a kallumin kamalin ko wani dabban da ƴaƴa kamar naka to ba sai rabbi ya kusa ubangiji na an yi ni khairan ya bani mafi alkhairi من جنتك لربونك وارسل عليها tuffanan Allah ya aiko wani iska da ruwa mai zanti mina sama daga sama wata tuya gonan ka ta waye gari salilan sarari zalkan wanda yake mai zanti ba sauran shuka
أو يشبهها مهارا فلا شك في أنه قلبا وأهيت بسنره فأشبه يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له كافٍ يشرونه من دون الله وما كان منتصرا
وكما ألا يشبه ما أو يشبه ماؤها غورا wawaye gari wanda kake gani a tsakiyar gonan ba shi yake shayar da gonakin yanayin ba yake kaiwa sai waye gari ya kafe bi ma'ana gaya falan tasali ala huda da ba ba za ka samu ikon neman sa ba wa uhina bi samarihi Allah subhanahu wata'ala ya kewaye da ƴaƴan itacen sa halaka Allahu samarahu Allah ya halaka da duk ƴaƴan itacen fa asbaha ya waye gari yuqaddimu kaffaihi yana jiju ya hannun nadama ya fata suran alama an baka bisa abin da ya kashe fiha a gonan wa hiya qawiyatun tana gaye tun an girbe ta ala urushiha ta tushen ta wa yaqulu yana cewa ya laitani kai shona da ma a ce lam ushrik bi rabbi ban tara ahadan mutum dai da ubangiji na ba lokacin da yake faɗin haka wa lam takun lahu fi'atun da ya ce ya fi shi yawan jama'a ya fi shi yawan kuɗi nan ina jama'a suke ba jama'a gare shi yan furuna hu da za su taimake shi min duni la wajen Allah inda halakiya wa ma kana bai zama matafiran abin taimakawa ba kamar yadda zuwa kisa wani kafiri ne daga bani Isra'ila ya mutu ya bar kuɗi dinari dubu takwas ya bar ‘ya'ya guda biyu ɗaya kafiri ɗaya mumi sai suka raba dukiyar daidai kafirin ya ɗauki dubu hudu muminin ya ɗauki dubu shi kafin abin da ya fara yi sai je sayi gona gonan nan na dinari dubu shi wannan dan uwansa mumini ya ce ya Allah dan uwana ya sayi gona na dinari dubu ni Allah ina sayan gona a janna wurin ka da dinari dubu ya sadaka ni sai kafin ya je ya samu gida mai kyau ya gina da dinari dubu da ya gina da dinari dubu sai dan uwan ya yi mumini sai ya dauki dinari dubu ce Allah dan uwana ya sai gida na dinari dubu ni ma ina sayan gida a aljanna a wurin ka da dinari dubu ya dasa ya sarka ni sai dan uwan kafiri yayi da sai itatuwa da dinari dubu shi dan uwan ya yi shi mumini ya ce ya ubangiji ina da shi a gidan aljanna da dinari dubu ya sarka da ita dan wani ya sayi bayi da kuyangai da abubuwa da dinari dubu dukkan ne abin da gona ke bukata shi kuma dan wani ya ce dan uwana ya sayi tambaya sayi kuyangai da kayan aiki na gona Allah zan saya wurin ka dinari dubu sai zama bai da kokobo wancan kafiri ya mallaki dukiya dukiya ya ta karuwa ya ta karuwa ta karuwa wata rana Allah ya jaraba sai ya jarabi shi dan uwan muminin ya rasa komai sai ce bari je wajen dan uwana ko zai taimake ni ya je wajen sa dan uwa ka taimake ni yanzu ba ni kuma ya ce a abin mamaki ina kudin da muka raba tsakani na da kai dinari dubu hudu ni ma dinari dubu ya ce ya abin da ya faru lokacin da ka sai gona da dinari dubu ni na saya wajen Allah lokacin da ka sai gida na dinari dubu ni na saya wajen Allah lokacin da ka yi da na dinari dubu ni ma na saya wajen Allah lokacin da kai sai kayan aiki na dinari dubu na saya wajen Allah zai jawo to haka ne to shi kenan tafi ba zan ba ka komai ba mu je aljanna in ka je ka samu naka a can ni yanzu aksaru min kam na fi ka yawan dukiya to haka yi wajen sunan zafati shine Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ma'ana wannan ishara ne ga mutumin da yake sadaka da wanda baya sadaka mutumin da wani ya gina gida irin na zama irin na isa min miliyan ɗari sai kuma ka ɗauki miliyan ɗari ka gina makaranta ko ka gina masallaci Allah yana gaya maka wannan ba shi ne tabbatacce wancan ba tabbatacce ba ne ko kuwa wani yana fahari da cewa ai yana da kamfani na miliyan ɗari shi kuma wanda ya ɗauki miliyan ɗari ya ba da shi sadaka Allah yana gaya maka cewa wancan bai da amfani don karshenta ko dai a yi irin wancan fa'ilin bai ja masa Allah ya ɗauko gobara ko ya turo abubuwa da yawa wanda zamani ke kawo wani asara mutum zai wani gari baya da kokobu ko a ce ya ci kudin gwamnati ya fi su kama shi a kwace kudin sa ba dai bai da kokobu shi ka kaga ya koma a hawarin kenan zai ga ya koma yana saboda haka Allah na gaya maka wancan dai shi ne tabbatacce wannan ba tabbatacce ba na munalika a canan ka ranar kiyama alwalayatu lillahi alhaq mulki na Allah ne alhaji gaskiya almalikul haq yawmul qiyamati sarki na gaskiya shine Allah ranar kiyama wa khairu thawaban shine mabibitin lada min thawabi gairihi daga ladan waninsa wa khairu uqba shine mafi kyawun ajiba saboda duk abin da ya same ka in ka samu karkai fari karkai dagawa Allah yana gaya wa mutum kalla inda linsani dai daga an ra'a musu dagana wai mutum ya kai dagawa ni ya ga ya samu wadata ya sani Allah zai kama shi da wani shi ko karka dauka cewa dabaran ka ne baka ka dai ce ma sha Allah la quwwata illa billah idan ka yi haka to Allah subhanahu wa ta'ala zai kare maka wannan dukiya bisa alkhairi
وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إذا أنزلناه من السماء فاختلف به نبات الأرض وأتبع كيما تدوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والفاكهة الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير نفرا
واضرب لهم كبدا مثل مثل الحياة الدنيا وتنشر رأي الدنيا kama in kamar ruwa ne an zanna ku min samai da muka saukar da shi daga sama fa qala da bihi bi sababi nuzulil ma ya tudanya da kasan nan wato kasa ya tudanya da ruwan ta ka saban nabat suru laha qawjuna ya sarkafe nabatul alli tsoron kasa wanda bane ya gauraya fa asbaha hadal nabat wannan tsirin yawa ya gari hashiman ya dukan da farkon damina in an shuka ruwa ya zauna ko ina za ka ga duk inda ƴaƴan yake ke ya haɗe ya sarƙafe da juna ƴaƴan hatsi ya yi ƴaƴa wani kan wani ana nan ana nan ana nan ana nan in lokacin ruwa ya ƙare sai ka waye gari ya bushe mun fadikatan alja'u duk zo'i ya dali da zuruhu riyahu iskoki suna watsa shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai ikon komi ne to yadda kaga ake yi da daminan nan da farko kaga abu mai kyau da kawatar da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya rabata wani aya hatta idza akhadhat al-ardu ruha wa dhanna alwa annahum qadiruna 'alayha ataya amruna laylan aw nahar fa ja'alnaha hasidan ka'an lam taghna fil nas to sai duniya ba za ta tashi ba sai ta yi kawa kamar yadda daji yakan yi kawa lokacin damina ko ina ko rigar ko ina abin kallo to haka duniyar za ta yi ta yi kawa ta yi kawa Allah ya ce ina zaune kawai al'amarin ba zai zo ko dare ko rana sai a girbe ta gaba ɗaya da abin da ke cikin ta kamar ba ta ajiya shin Allah ke gaya min to lallai yadda kake ganin damina din nan yana zuwa ya raya kasa kasa ya yi kore masu neman abinci su ji daɗi kai bana akwai koshi dabbobi su koshi kowa ya ji daɗi iska mai kyau haka muke yi daga baya kuma za a je yadda kaga take zamo tsiron nan ya bushe saboda rashin ruwa ko ina ya lalace to haka rayuwar duniya ne kana Allahu Allah ala kulli shay muqtadira mai iko ne ala kulli shay bisa dukkan komai kana ala kulli shay kana almalu dukiya wal banuna da yaya zinatul hayatid dunya kawane na rayuwar duniya dan kana da kuɗi kana da yaya a duniya ka zama abin kallo kowa yana so yana yana yana burin ka kai wani Allah ya taimake shi wani yaya wani kuɗi Allah ya ce to ba rayuwar lahira ne ba duniya to hayatin duniya wato iyakan duniya kenan kuɗi yaya gidaje amma Allah yana gaya maka wannan abin ka daina kallon shi wal baqiyatus salihat akwai abubuwa wanzanzu ba irin duniyan da kuɗin da ba su wanzuwa ba kai ma ba za ka dawama ba kuɗin ma ba zai dawama ba gidan ma ba shi ya Allah kullu ma alaiha fa'al wanne ne zai dawama wal baqiyatu salihat wanzantu na kwarai shine kalmar subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ذلك معلوم تاجي لا حول ولا قوة إلا بالله خير ياتي عند ربك وجم وبنجيك wato duk na dukiyar da sauransu to an ce maza na salama ya ce wannan kalma shi ne annabi ke cewa kalimatani habibatani alal lisani sabilatani fil mizani habibatani ya rahamani subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim an ce danar da annabi aka yi isra'i da shi da ya gamu da annabi ibrahim alaihi salam ibrahim ya ce ya muhammad ka gaida al'ummanka ka ce ni ibrahim ina gaishe ka gaya masu ƙasan aljanna yana da daɗin ƙanshi ‘ya'yan aljanna yana da daɗin ɗanɗano su yawaita da shi maza Allah ya ce meye da shan ya ce su dinga yawaita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar an ce farkon wanda ya fara fadin subhanallah mala'iku ne masu ɗaukan al'arshi su suka fara fadi farkon waɗanda wanda ya fara cewa alhamdulillah annabi adamu alaihi salam farkon wanda ya faɗi qala la ilaha illa hu nuhu alaihi salam farkon wanda ya ce allahu akbar annabi ibrahim ne alaihi salam wanda ya fara cewa la hawla wa la quwwata illa billah ne annabi muhammad ya kace yan baqiyatu salihatu waɗannan in ji Allah yana gaya maka khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan abin ya fi duniya da abin da ake cikin abin da ke cikin ta sawaban lada na wahai mu'amala ya fi abinda mutum zai buri wa rujuu ya kaunace shi inda Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وأنزلناهم ألم نغادر منهم أحدا وألقوا على ربك سوقا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وزعمتم أن نجعل لكم موعدا
واضطر عمتا يوم نسير الجبال ranar da muke tafiyar da duwatsu ya mulki ta ran kiyama da zaman jibalu an wajen arzi duwatsun nan da kake gari gaba ɗaya za a tafiyar da zuwa bukan ƙasa fasasiru sai su zama haba an kura mun ba su san abin watsa wata ran Allah kana ganin ƙasa ba da zinan a shimfiɗe da firul Allah mun kashi batun an yayi komi nesa alaiha cewa sarat alaiha an hajjibalu dutse duk sun tafi وتغلل أما في بطنها تثابتا da abin da yake cikin ta min al amwat daga matattu za Allah zai ce kasa abin da kika haɗiye duki amaye da su duk wanda suka mace kasa da da aman fito duwatsu duk a daidaita su washar na ku mutara mu'minai da kafirai falam nuhadir minhum abadan ba mu mutum daya a cikin su وأولوا على ربك إن أنقم بسد قوة لا بجرة سوبسة أبنجي كسفا ما لذلك بايو من جانبك دعونا كراف إلى البعث دوا تاش إلى الهتاب دوا هتاب مقتصين سنا يركه كل أمة كون على أمة صف كون على أمة تيسو يقال لهم سيأتي مصر لقد جئتمونا ألا نجا غاشي يقول منا kama khalaqnakum kamar yadda muka halice ku awwala marratin a farkon mai kun zo mana furala dai dai ku fatan ba mai takalma quratan tsararu kullum kowa na auren da awaje wa yuqalu la tajri min kiribat ga masu mutun tashin kiyama bal za'amtum ku kukariya an lan naj'al lahu maw'idan cewa ba za mu sanya ranar tashi ba ta yau gashi sai da na aisha da ta ji wannan sai ta ce manzan Allah wa sawata ya rasulullah kai sho kai sho akwai abin kunya ya rasulullah maza da mata a wuri daya da rara wannan na kallon wannan ya za a yi kenan maza Allah ya ci haba Aisha ba ki san abin da zai faru bane al'amru ashaddu al'amari ya ji tsanani kowa ma bai san halin da yake ciki ba yana tunanin ya za a kare da tukunan maganar tsare shi ba wanda yake tunanin haka
وهو الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقول ويقول ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أعطيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يكتب ربك أحدا وولي الكتاب ذا زين الذات ككتاب امرئ كتاب كل امرئ littafin kowane mutum fi yaminihi a hannun dama in kana mu'mina shine wa amma mutum da kitabu fi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira mu'mini dama za a zo a aje masa littafi ta hannun dama aw fi shimalihi ko a aje hagu in kana kafiran in ya zamo kafiri wa taral mujrimina kana ganin kafirai a wannan rana mushrikina suna tsorace mimma fihi ba wanda yake so a bude takaddan a kanin da abin da yake ciki wa yaquluna suna fada inda muayyan min ma fil kitab yayin da suka ga abin da aka rubuta a cikin littafi muna sayyi'at namuna nan aiki ya wailana kayfan muhalqatuna ma taj'ala qura abu yamma ma ya ta tsananin halakan ma li hadha al kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kai wani irin littafi ne wannan da abin da zai ya rubuta ko karami ko babba illa ga kowane abu mutum ya aikata na magana ne na aiki ne littafin ba zai bar komai ba Allah ta'ala ya ce wa wajadu ma amilu suka samu abin da suka aikata hadiran a halarci musbatan tabbatacce da kitabin a cikin littafin su wala yazlimu rabbuka hada ubangijin ka bai zalunci mutum daya Allah tabaraka wa ta'ala ba zalincin wani mutum aikin alkhairi kai ya rubuta in sharri kai za a rubuta man amila salihan fa li nafsi wa man sa'a fa alaiha nan ya ka samu wani malami sai ya samu dan tabawa hankali wanda yake bari ya bada hisabi a duniya duk abin da ya sai rubuta a takarda in ya ke jawa zai rubuta in ya mummuna zai rubuta sannan zai rigima ya same shi aka shi kotu alƙali ya ce to alƙali malam an kama ka kai kaza ce wallahi na yi amma alherin ma ban na yi ita to ai ba shi ya kawo kanan ba ita ba duka karanta ba duka karanta maka ma abin da zai iya na ya hairi kaza na ya sharri kaza na ya sharri ce a mu ba shi muka zo neman karatu ba wannan laifin cewa ai kotun ka yafi na Allah tsanani ai Allah sai ya karanta mun wannan da ke jawo kai sharrin kawai kake nema وإذ قلنا للملائكة
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عبد ليس للظالمين بدلا ما أتاكهم كرة السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المؤمنين أولا واذكر كما إذ قلنا للملائكة أين مكتب الملائكة وسجدوا لآدم وسجد آدم سجود انحناء سجد نتن قراوا وسجدوا ملائكو suka fi umarnin Allah suka yi sujada illa iblis sai dai iblis kana min al-jinn ya zama cikin aljanna iblis kana min al-jinn kila an ce nau'in wani nau'i ne daga mala'iku a min al-jinn abu na iblis wa basar yayi fasikanci yaje yadda ta hanya an amara rabbihi ga horon ubangijin sa faraja an dadi Allah tabaraka ta'ala ya halicci Adam ya halicci Hawwa da matansa ya sai ƴaƴa su ne bani Adama shi kuma Iblis ya ka tambaya Iblis yana da mata aka ce a amma dai Allah ya yi shi la'ananne yana da al'auran namiji a gefen cinyarsa yana da al'auran mace a gefen hagunsa to nan ne idan ya tara sai a haifi ƴaƴa sai zama zuriyarsa zai iblis din da shi ke raba su ko ina ya je ya ba su aiki ya rarraba musu shi na lafiya ba fasa kana mun shi a fatatta fi nuna hu yanzu ko a rike shi wa zuriyata hu da zuriyarsa a tafi damu da adam wa zuriyata hu auliya abokan jibanta min duni ko bayan Allah wa huwa lakum aduwwun alhali shi shedan nan abokin gaba ne gare ku bisa lizalimi na badala ya yi muni kwarai badalan musaya ga zalimai iblis wa zureto ma ta tun halkar samawa ta hal ban halarto da su halittar sammai da kasai ba ni na halitti abina ba tare da wani ba Allah ta baraka wa ta'ala ma bai halarto da iblis ko yayansa ba lokacin da halitti su wala halka an basu ko lokacin da na halitti su ma ba sa ni wa ma kuntum mutaqidal mudillina anta ban zama kuma masu nerikon almudini na masu batarwa ba a dukan su zama masu ƙarfafa ne Allah subhanahu wataala baya neman taimako da kowa balle shi nan
ويوم يقول لا توجد كاهية الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وأدخلهم نجارا فظنوا أنهم واجبوها ولم يجدوا لها مصرفا ولقد تركنا في هذا القرآن جنات من كل مصر وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ويوم يقول رانا نجيتي أنا دو شركائي وكرا أبو كم تاري أنا مع الأوثان الذين زعمتم ولنن بكريا أي الآلهة سوى اللولي الذي كنتم تدعون أنه آلهة ودعاهم ذكرا فلم يستجيبوا وأمسى لهم دليل وجعلنا مرسيا بينهما مكانا موبقا ولم هلكا واديا ولقرما من أودية جهنم لك من جهنم دون كون ذا هلكة فيها أسكنت جميعا ما جدا ورأى المجرمون النار مجرمين شيطان كنا ناس غوتا فظنوا سك يقين أنهم واجهوها ثم فأوكا وأسكنت لا محالة ولم يجدوا بهم ساموا أنا مصرفا ولن جوي أنا قبل الله ولقد صرفنا حقيقة من بينا في هذا القرآن أو أن القرآن للناس كمثال من كل مثل تلك مثال وكان الإنسان حقيقة مثل يعلم أكثر شيء mafi yawan mutane wa abu da dalan misali a tujari a kafin kafiri yajin wa yana tsaye mutu da Allah bilbali da banna tafiyar da yawa.
وما منعنا أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستكبروا ربهم إلا أن كان يمكن أن يولد أو يأتيهم العذاب قبلا وما نزل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجاهد الذين كفروا بالوعد بيده الجنة وكانوا آياتي وما هم بالمهتدى
Kuma mana annasa ba abin da ya hada mutane kafirai kuffarin makarta hudukan an yi umiro zuma da gaskiya irja hakumul huda yayin da shirya ya zama shi ne qur'ani wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafaran ubangijin su illa an tafiya sunnatul awwalin sai dai sunnan mutanen farko ne yawansu ما منعه الله من الإيمان إلا أنه أراد ألا بذكر الإيمان با سيانة فيه حدث أن يأتيهم يوم بالسنة الأولين وهي الإهلاك الذي حدثهم أو يأتيهم العذاب هو عذاب يوم معاينة الجلد وما ننزل المرسلين باب أن يتم إلا مبشرين سيزلموا وبشارة ومنزلين ما ذكر كثير masu bishara ga muminai masu gargadi muhawwafi ne da jami'i wa yajadu alladhina kafaru wadanda suka kafirce suna jayayya bil balil lamanna da fadin da suke cewa aba'atha Allah basharan rasula yanzu Allah in zai aiko manzo zai aiko mutum ba zai aiko mala'ika ba suna yin haka ne ni nuru zai haka don su ba ta gaskiya da shi wato wai mutum bai cancanci ya zamo sandan sabon Allah ba, to amma kuma saboda rashin hankali, cikin da kuka sassako ya cancanci zama a dukauta. Abin da kun yana da kanku ya zama a dukauta wannan wauta ne kun ba. Wata hazu suka yi ayati, ayoyi na wa ma kuntu da abin da aka gargadar da su ko zo an dalilin ne.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وجعلنا على قلوبهم أكنة لن يفقهوه وفي أمثالهم وقعا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يكافئهم بما كسبوا لأجلهم العذاب ولهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ومن أظلم باب وجه ذلك ممن ذكر لك وانت أكيمش وأذي بآيات ربه آية أبنجيه سأعرض فأعرض عنها يكون في جبل الله ونسي يمن كما قدم يداه أبن هنا يتتقباتا ما عمل من الكبر والمعاصي أبن أيكة أنا كافر في الإسلام إنا جعلنا حقيقة مو سيئة لكم مرادي ala kulubi bisa zuciyoyin an yabbahu don kar su fahimce shi la ya ma'amal qur'an lian Allah dan Allah ga da ya rufe kulubahum zuciyoyin wa وفي آذانهم وقرا يا سيئ وللنوي أركن كنوا فلا يسمعونه بعض جنسا saboda ka duk inda suka ji abin da su ji kawai ba su ji ba wa in tarhu min ka kira su ila al-huda zuwa shari'a balin ya ta duba za su shirya ba irin yayin nan har abada wa rabbuka al-ghafur ubangijin ka mai gafara ne zuwa rahmatu ma mun rahama da zuwa hizo da Allah yana kama su ne duniya a duniya bima kasabu da abin da suke aikatawa na kafircin nan la'ajjala lahum al-azab da ya gaggauta musu azaba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa inna rabbaka la bil mirsad ina nan ina jiran kowa saboda haka bai gaggauta ba Allah tabaraka wa ta'ala gaffarun dhunub ne yawan rahama ne bal lahu maw'idun alqawli na nan takan wurin wajen Allah inna Allah yuhibbu Allah yana kana la wa la yahdu lahu yawm amma zai maka tsada la a nan duniya ya kale su amma ranar alkawarin nan ba sauraron sauraro yawan kiyama ranar kiyama dan ya dido ba su samu min duniyayi ko ma bayan ka mau'ilan mafaka duk inda ka guje ma Allah wuri shi zaka dawo inda ila rabbikal muntaha mai bin Allah da marin Allah yace wuri na za a dawo
وذكر مولانا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا من هدتهم موعدا وإذ قال موسى لفتيه لا أبرأ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما حتى قبل سبيله في المهد سنما
نعم تين وتلك القرى وانجانا كان قريب قبلهم قبل كمان آداوا لثمودوا وغيرهما halaknahum mun halakar da su lamma zalamu yayin da zalimi nam suka kace ce ma Allah waja'alna musayyan maw'idan ma alqawata li mahalike ga alakan wannan al'ummomin da suke yake kenan amma annabi Muhammadu yana daga cikin karamcin da Allah ya ma annabi Muhammadu ba za a halakar da mu a duniya ba manzon Allah Allah ya ce masa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta bi tsazabihim mutum kana cikin raka azaba Allah ya ji tsoro ya ce to ranar da ba ni za a kawo kenan Allah ya ce ma kana Allah mu'azzibahum wa anta bi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mana istibani imanin nan sai Allah ce duban mu ba zai kawo halaka ba wa to ka amma da shi kana Musa ne ibn Imran yayin da Musa ne Imran ne ji mata ga yaron da Yusha Amrun mai ana shi nan baba wanda bane shi ta almajirin da ne kana Yusha Yusha ya ya zama yana dan annabi Musa ya alimu yana masa imani da dalili la amrahu ba zan gushe ba kana Musa la azalu asiru ba zan gushe ba ina tafiya hatta abluga sai na kai majma'al baharai matattaran teku guda biyu mun tsaka ba haruru ba ba ba teku ne guda biyu da rurun da na balita min ba ilmi mashiga ta wajen gabas a wani ya ko shudi hukuban zamani mai tsawo da hana ɗauyin da yi ma ganin ba balaga yayin da kai wurin majma'a bai yi ma matattaran wato bai yi ma tsakanin wato da ne abin da ya faru annabi ya Musa alaihi salam ya kasance manzon bani Isra'ila kuma mai yawan ilimi yana zauna a majalisi na ilimi ya dinga watsa ilimi sai wani ya tambaye shi wata rana ya ce annabi Musa ma aksara ilmuka abu mai ban mamaki ya sa yawan iliminka shin wai ana samun wanda ya ka sani ko a duniya to sai Musa maimakon ya ce wallahu alamu sai ce la babu kuma haka din ne a duniya ba mu ne ilimin sa Allah ya zarge shi yake a kai ne zaka ce ba wani ka sani to muna da wanda ne ka sani a ina yake Allah ya ce sunan sa Halilu ina zan same shi yace ka je majmu'ul baharain ina zan gane majmu'ul baharain yace kai gudumin kifi soyayye ka za a cikin jakanka inda ka rasa kifin nan ne wato wani hikima ne na Allah majmu'ul baharain ilimin da zai je yiwu kenan baharai ne nan haza al-mufrad wa haza min rujal teku ne suke hade wannan teku ruhu wannan teku fanta a hade suke a wuri daya idan ka tibi wannan gefen za ka kai shi bakin ruwa wannan farin ruwa in ka tibi wannan gefen za ka tibi wani shi ruwan daji amma kuma suna hade a wuri daya suna tafiya nan ga fari nan ga baki kuma yan kani bakin nan ka maida a cikin farin zai koma inda yake in ka nufi wannan kowa nan zai koma inda ya fito to nan haka ce annabi Musa ya je ya koyi karatu don irin karatun da zai yi wannan shari'a wannan hakika wannan shari'a wannan hakika wanda zaka ji can gaba karatun yadda zai rubuce nan annabi Musa yana kan shari'a hadiru yana kan hakika idan hadiru ya abu zai ce hadiru ya zaka yi haka dama kuma ya ce an riga mun da malam kar baka tambaye ni ba kar baka tambaye ni da farko to lokacin ya ce kai ta tafiya kai musulmi ne zai ce yau Allah ya ce mu je mu yi karatu to shi ne da ina sun kama tafiya za su je wajen karatu ne ne falamma balaga ya yi su kai majma'a matattaran bayni ma tsakanin wannan baharai na biya hutahuma suka manta da filin na fiye yi shi yi ya manta inda rahimi lokacin tashi da zai huta bata haɗa kifin yanzu sabi da huru ta bankin da bai bari a cikin teku saraman kafa wato da aka taso suka yi tafiya suka yi tafiya suka yi tafiya sai suka ce to mun tsaya nan tun ne ba mu gaba da malamin ba mu huta idan mun huta shi kenan sai mu tashi mu kama tafiya a ce nan za a gaba da malamin annabi musa ya kama bacci yusuf yana kwance sai ya ga jakan shi na motsi ko ya yi sai ka babban babban kiri ya fito sai faɗa ruwa dama ma kuma annabi Musa bai gaya masa inda muka rasa kiri ka gaya mun ba kiri ya shige cikin ruwa ya zamo mai rai ya ji ma bul hayati ya shiga wurin sai Allah ya tsare kifin ya san da ne gaban kifin wanda in sun dawo za su gani za ka tashi gari ya waye maimakon a ce ina kifin ya ce mu ci gaba da mu ƙara tafiya suka yi tafiya suka yi tafiya suka yi tafiya can ne da za ka ji abin da yake can gaba don tafiyan wahala abubuwan da biyu da ya faru guda biyu a ciki ba ta hada mutum da falon ma ja wala.
ana ma ja wala ƙadar mutum adina wala ana da kankan gina da tabarana a ba da ba ana halatta ga wani ila tabarani mai ne na sifirhu kuma a kai ila jama'a na harkura wanda na mutum fi mahari a jama'a بعد ذلك ما كنا نمر فركزنا على الإمام الإسلام فلما جاوز ذلك المكان يعني تقول شو أنه ولي بالفعل للتفيع إلى وقت الغداء أزوى لوقة قال شيء قال موسى لفتى موسى يجي ما يا ثورة يوسف جنا آتنا غداءنا بام أبنشم نكالا شيء هو ما يوسف شيء أبدا أكيد برهانا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا kai kun gama da wahala a wannan tafiyar nan to sannan wannan malamin ke ce kenan a ce in za ka nemi ilimi kar ka ɗauka za ka ji da sauki duk tafiye tafiye da yi ne ce ya sha wuya ba sai a ne ce adina ka da ana lakallaki na min sabar da ma'aza mun sha wuya mun sha wuya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi koshi za a karantar da shi sai da aka ba shi wuya da aka kama shi aka ce ikra ilmi ma an bilqari ikra ma an bilqari yace fa akhadni fa qadani hatta balaga min jahannam malaika ya kama ne ma ke ni sai da sha wahala yace ikra ni nace ba na karatu ni san ma ke ni su uku aka ce ikra ni sanan kada ni halal to wannan abin da ya faru kenan Allah bai nuna musu ko na tafiya ne na wahala qala sai yace wai ke cewa ra'ayta ba ka gani na manta in gaya maka in awaina yayin da muka taro ila sahabati zuwa wannan dutse fi zalika makan bayan ni na cikin ruhu na manta da kifin wa ma an zani ba wanda ya manta da ni illa shaytan sai shaytan an azkurahu tuna da shi wanda hada sabila hu fil bahri kifi ya rika hanyar da cikin teku bayan ruhu ba da ruhu wani ta ya koma ya yi bayan zuwa teku abu juyi da asali ajaban abin man mamaki musa ya ji mamaki kifin goyayyen ne kuma bayan ya bushe ya kama tafiya ya a a kala musa musa ya a sani ka mako na lauri ai da baka gaya min ba ai abin da muke nema kenan wanda zai kunna na zuru Allah subhanahu wataala ya sanya mashi alaman samuwan samo abin nufin sa inda ya rubuta sadda ala asali sai suka dawo ala asali ma suna bin hanya haka san duba sukura ya tafi an yi asarhuma a taraka a an suka komo ilil makanin lazi taraka fi rubuta ta inda suka bar kifin da suka dawo ne sai ga malam ya zo ga almajirai sun manzo wajen da abin وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قال له موسى هل أكتبك على أن تعلمني بما علمت رشدا قال إنك لا تستطيع معي صبرا
wajada sai suka samu abdan bawa min imanina daga bayan mu shi halim alina ba da rahmatan rahama bi idina daga gare mu duk watan annabci a wani magana wa wilayatan kowace saka a wani magana sai kawai na akarina amma huwa sirrin cewa shi halilu din nan wali ne ba cikin annabta ba shi yake inganci وعلمناه منزلة علما سنه إننا لمن لدنا لكريم شيئا كما علم لدني الله يباش علمي لدني واتو علمي لباء إيه أوقع لكشكين لتاني شيئا علم لدني إنساني أغوشيا أنت بقوة لكشكين باين الله dukkan su Allah ya sanar da su mubasharatan ne da ilimin ya sanar da Adam allama Adam al-asma kullaha wannan ilmin lulubi ne ya sanar da hajjaru ilmin lulubi shi ya sa Musa ya zama almajirinsa ya sanar da annabi Dawud da sana'at da Musa ya sanar da annabi Sulaiman wanda ga irin maganar tsuntsaye sai shi nan sai Sulaiman ya ya mallaki duk tsuntsaye ya sanar da annabi Yusuf Dawud al-Alam fassara mafarki sai ya samu mulkin Misra ya sanar da annabi Isa da littafin a taura da Injila ya samu raya madarku ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shari'a yana cewa annabi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah alayka alima wa ilmul ladunni yana nan daga Allah ba ka samu shi a littafi sai dai Allah ya ba cikin zuciya Allah subhanahu wa ta'ala wa allamnahu mun sanar da shi min ladunna daga wurin mu ilmin sani ilmin da annabi Musa bai ji qala lahu Musa to Musa ya gama da malam dama Allah ya ce za ka je ka samu malamin da bi ka gaida kace ka rubuwa sani sai mun ga ce ana gama ta malam an adda bi uka magana mai laushi bana bi ka ba ala an tu'allima ni bisa ka sanar da ni min ma ullimta daga abin da aka sanar da kai rusulan shari'a da laban ruhul izna yana izini daga wurin sa an yi an yadda abu ya bi shari'a ne wurin ya sanar da shi min ma allamahu Allah daga abin da Allah ya sanar min ilmi daga ilimi yas'alam نعم قال سيشي إنك لن تستطيع معي صبرا بذاك إيه حقولي نبوغا أنت يا جمكا كي كان دوني إلمي والنباني بشي ni ina da wani ilimi wanda ba ka da shi saboda haka in ka bi ni ba za mu daidaita ba saboda haka haɗa ga su malam kowa ya kama hanyar da in ba gamuwa da almajiri in ba duk ba ba Allah ya sanar da shi ne ba yayi kan irin wannan almajiri sai ba da ai kai kana da wani ni wanda kai kake kanka ni ma ina da wani ilimi zai raka ba za mu yi hakuri da juna ba yace Allah ga ta mana a taimaka dai a taimaka nan ala sai ya musu
ومن تدبره على ما لم تحب به الكورا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى اغفر لك منه ذكرا
ليتني na ba za ka iya haƙuri ba dan ban san iya haƙuri sabra wa kaifa tuzuru ya za ka iya haƙuri amma alama lam tuhiri bi kubra abin da baka kewaye sani da shi ba ai in za a sanar da kai kai annabi Musa ne sai ku ilimi kana dauke da ilimin shari'a shi ko Aliyu yana dauke da ilimi daga Allah ba zai yi ba قال زي المجد يسي النبي موسى كنا سنجدني إن شاء الله صابرا za ka same ni in Allah ya yarda ni haƙuri wala a asi ba zan saba amuran horo laka gare ka ba kada Musa Musa ya ce innahu sayyidu zai haƙuri wala yuqalibu ba zai saba ma amra shayyi ba al'amarin shayyin sa ba Allahu sharri ba sharri yace to tun da kaji ba za ka ba za ka saba mini ba fa in taba'atani in kani fala tas'alani an shay'in duk abin da ka ga nayi karka tambaye ni hatta hudu sai na baka na gaya maka zikiran an fato da mu gare shi wato halaru ya shakanta Musa kar ya tambaye shi komi kowane irin tambaya kar ya tambaye shi
فلما ذكر أن إذا ركبا في السفينة فركها قال فركتها لتخرج أهلها لقد جئت شيئا نورا قال لأقولنك لن تستطيع معي صبرا أنا لا تؤاخذني بما نسيت ولا تهلكني من أمري عسرا
قال يا بين تبات لي ان كبيري فلا تسأل لي كرك كمين حتى أول سرد الكلام وان أنا قال سكا شيء قبل تنبيا suka je gewan teku wato an ce shi halilu duk masu tukin jirage a wurin sun san shi shi ne musa ne ba a san shi ba halilu yana tsaye a wajen sai ga masu jirgi suna zuwa sai kira sai kira su halilu ya hau annai musa da almajirin annai musa shi suka hau gari hatta idan rikiba min safinati suna cikin jirgin ata ya halar safinati walaysa indahuma kirawun ba su da kuɗin da za su biya shi Allah ya Musa ba kuɗi Yusuf ba kuɗi Halil ba kuɗi amma su masu jirgi an arfin hadarin sun san hadaru fa an kafu ma suka hau da su manjana ba tare da kuɗi ba wannan ma ta wasu ba na da suka kai jirgin teku me zai faru malami ya fara karanta da margaza harakaha ya tashi ga wannan alkhairi da aka maka kai baka da kuɗi almajiran ka ba su da kuɗi an ɗauko ka kyauta ya kamata ko ka yi addu'a ko ka wani abu kawai da aka ga malam ya da diga gari ya fara tsarin jinsi ka ka kaman qadir wa aqala fa sai da diga gari wa kala alaw ya balla allo daya min alwahi sabinin diga albanjiriya alladhi yadqusa da ruwan kuma wa alqaw ya fadi shi ah sai jirgi yana tafiya wanda in ba da yi ban Allah ba da jirgi ya nufi amma duk da haka ruwa bai shigo ba wannan abu da ya saba ma shari'a Musa shi ne Musa yana dauke da shari'a shi kuma akwai abin da yake ka ai wannan a shari'a ai zalunci ne kuma wasu irin mutane suke waɗansu irin mutane ne ba waɗanda ya kamata a taimake su su suka taimaka ko yau gashi ana balla musu da Allah Musa mai shari'a zai yi haƙuri a'a sai ce kai wannan malamin gani da Musa a harakata ha yanzu ka ka ke da jirgin da zai wuri ka ala don ka dukkan da mutane kai Allah ga wata mata daga jirgin da ya yi ba ka buɗa wani tsanani ka ji sami na su Allah biyar ka wala wannan jirgin da aka hau da mu biya cikin ta bajjanar ba da kuɗi ba harakata ta kona ka ke ta ta jirgin da ya zo rububin bayi ta alamuna kafin an na haza wannan ba abin da ba wai na mutu wani wato tambaya ne da ƙarfi kala sai ma nake ce to alama gullan ban ce maka in naka kai an ta tabi amali sabara ba za ka iya hakuri tare da ni ba ta afna na tuna kala to wa min ma da shi أنا لا تؤاخذني بما نسيت ولا تمسكني من أمري أسرا ثم لقى أتى إلى يا غلام فقتله ألا قتلتم زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
ana lam nakum ban ce kane ce la tuwa ni kar ka kama ni bi ma na fi da abin na manta as-su'al al-awwal sababu anna musa annahu anna musa nadiya hadin ya ya musa ya manta cewa ta ya ya ya tabbata Allah mu kai tambaya yace to wala tu hikini kai hakuri ga tamalan kar ka kallafa mini usuran wahala ne amri ga nan wanda daga suka ci gaba da tafiya an je baki wurin sauka annabi Adamu da Musa sun sauka ba a gyara jirgi ba amma jirgi ya ci gaba suka kai tasha suka sauka suna sauka dama can an ce ai Musa ya nemi abinci mai samu koko Musa yunwa yaron Musa yunwa to ya za a yi gashi kuma wannan malamin shi kuma gashi a gaba suna shiga cikin jirgi a ta ila ne ya ce suka gamu da sodamun wani yaro kyakkyawan yaro kowa ya yaro yana sai yana wasa baka da rauni kawai sai shi hajjaru ya dauki gadari ya kashe yaron yana nuna suna wasa fa hadal hajjaru gurama wa huwa ajmalu ya bi kyau wa qatalahu an ce zabahu ya yanka shi ne da wuƙama aw kala rasu ko ya tumbuke kansa aw da raba rasu ko ya buga kansa akan katanga ala kulli halin da halu ya ya ya kashe shi kuma yaron bai kai ya balaga ma balle a ce ya yi to me shari'a zai da wannan kare da mu Musa Musa ya ce mana aka tattana yanzu haka kawai ka kashe mutum za ki yi tsarga ba sai komai ba da ya yi nan da kun nan kun yana da kai da kai da sai an nura ka kawo abin in kana hala ma kadin saka ta kai babban laifi ga mai rubuta ala insha Allah Allah ya kai mu ranar talata ranar 27 sannan za mu daure karatu insha Allah
Allah ta ka mala wani abin da da kai Allah ya ba ta kungiyoyin wannan nauyi da suke ɗauka da tafi Allah ya gafarta mu iyayen mu da iyayen iyayen mu malamin mu da malamin malamin Allah ya kashe gudan mu sai ni mala Abdullahi Allah ya gafarta ta Allah ta da ni ta mai Allah ya yi ta biya da janna da doki a tambayar mu na farko akan magana wannan direbu
ai tunda ya san akwai nan farilla a kansa ba kamata ya yi ya fara wancan lokacin ba zai ya bari sai an yi na farilla don shi wancan ma ana son a jeran da kwana su jini kuma yan farilla ya zo ya danne kafara don haka wancan da ya yi baki ba in an ƙara azumi zai ɗauko wasu su jini kuma wannan Allah ya ba shi ladan
Ana rubuta wannan ruwa wannan kuma wani makarai tana da ciki shi da ya kai wata shida ta kuma ga mutu nan da ta yi amma ta kyan da ke an ta yi suna da wani mutu balla ko shi ne shi da zo don Allah ma a ga mato waya cikin da ta yake
a cikin nawa ne ne na farko na farko ne
wata shida don kuma ta samu namiji
wannan ne ya faru ba na balla
Eh, cikin wancan na nan wancan kuma sharin na nan ciki na wancan ne saduwa da mace da ciki zai kai da ciki da yake cikin ciki don haka wancan cikin ne na wata shida na uban namijin da ne wannan kuma zina ta nemi gafaran Allah
lalle Ibrahim ne ya ce Musa da matan shi ya ce in Allah ya da ya da wani ne ya zo na gona. Shi da dai yau da zai zo gida in ta da suka hawa ta ce tana gida. Sai mutane na ta mutu Allah ya haƙuri ya haƙuri shi da zai zai dawo da ta. Wani na wani ma'aure ne.
ai sunan shi zihari zihari dan mutum ya kamanta matarsa da uwarsa ya kamanta matarsa da uwarsa ko jikinta ko ko ce an ce ka zalin rumi ko ya ce kamar nunin uwa ta ce ko kuwa kaza kaza na sauran su inda ya kira uwa sunan shi a musulunci zihari ba hana su aure ba amma akwai kafara shi ne dalilin saukar da kan zumi Allah ko da lafi ya da mutum da ya wata shi ne Allah Allah ne mai tsaro kamin zuwa musulunci idan mutum ya yi hali da matar da shan gini sai ya wannan abun ya faru a zamanin manzon Allah ba ya koma an tafi komi ba matan ana ce mata hamnatu da mijinta ta zo da ce ya rasu da miji na ya yi da hali da ni ya ce ni kamar kowace ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin sa ko sai Allah a duba dai a duba abun ya yi kanani ba na zama in ma ya zama kwarkwata ba mu rabuwa sai na ta magana annabi yana jan ka kuku nan ne aisha tana wani jinta yi shuru yi shuru Allah ya kama annabi wahayi makasar na Allah kawai da jin jiya duka da aka kama sai annabi ya jira ni ka je kai kafara ka ya zubi da jin ta aina fare da ma da jami da yi ka sai ma ka yin dace ina kudin ya zubi da kai sadaka ka ce da mutum da jin ta anan garin ba wanda ya yi da zabi wata karfi ne a cikin neman babban nan ka za a iya zai iya komawa da matansa amma sai ya yi kafara wannan kalma da ya yi shi da mazakin sittin ko azumi ko ko yan tabawa ya amai alhamdulillah rabbil alamin Allah